إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar hadurinmu a markaz ahli suna da jama'a wanda ke angulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 17 ga wata na safar hijira shekara dubu. 441 wanda ya dace da sha shida ga wata na goma shekara 2019 muna cikin karatunmu na mota ta imam malik mota ta imam malik yau insha Allah za mu yi darasi na 20 daidai a wannan littafi darasi na 20 daidai darasi da ya gabata mun zo ƙarshen hadisi na daga anas bin malik anas bin malik iya maganar cewa ya yi sallah bayan abubakar da umar da usman wanda wannan ba sa karanta bismillah rahman rahim in za su bude sallah wannan bayanin ya gabata a darasi da ya wuce irin wannan ruwaya wata ma ta zo a bukari haka musulun an ƙara ma bayan kayan abubakar ya yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan abubakar da umar da usman suna buɗewa da alhamdulillah wata ruwaya ba sa bayyana da bismillah rahman rahim wata ruwa ta ibn khuzaima wa kanu siru suna asirta bismillah rahman rahim wanda hafiz ibn hajar cikin bulugh maram sai ke ce wannan magana ta baya ta wakanu sirruna biha akan haka za a doki wannan ruwayoyi da suka zo na bai bayyanawa bai ambatanta kenan bai bayyana ba aka ji kuma rashin ambato duka a bayyana ne ba a ji cewa dai akwai ta kenan amma akwai haka ya rihe maganar kuma ya can gama ruwaya ta cikin bulugun maramin ta tabbata wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qara'atum al-fatiha kal-kitab faqra'u bismillahir rahmanir rahim fa inna ihda ayata in domin kace yake ce in za karanta alhamdulillahi rabbil alamin ku karanta bismillahir rahmanir rahim bismillah ɗaya ce cikin ayoyi na fatiha wannan akwai ba ɗaya ba wadda take tabbatar da bismillah ɗaya ce cikin ayoyi na fatiha kuma mutum zai ga haka idan ka buɗe wannan musaf irin na madina ruwa ya haka zaka ga an haka sa bismillah rahman rahim ya ga an sa aya ɗaya kin ɗaya ce cikin ayoyi na fatiha kin kan haka fita daga wannan saɓani ko wannan manganu mutum in ya zo wurin bayyanawa zai yi ta asirce zai yi bayan allahu akbar zai duwa istifta misali karamar subhanaka allahumma bihamdik tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk in so sai kai a'udhu billahi samin alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim duwana abuwi sai ka bayyana da kun sai aji alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka bayyana da alhamdulillahi rabbil alamin wannan shine abinda muka rihi karatu wancan yanzu sai fara wa haddathani an malik na ga shi ne duka mutane muna baba magana irin abin da yake da alaka da karatun sallah sai ya fara da ya ce haddasani wa haddasani an malik an ammi abi suhail bin malik an abi annahu qala kunna nasma'u qira'ata umar bin khattab inda dar abi jahm bil balat wannan ruwaya ta malik daga amman shi abu suhail da nafi ibn malik bin anas malik bin abu amir ya ce muna jin kuna sama kirata umar bin khattab bin balad muna jin kira'ar umar bin khattab in ya karatu nan albalad an ce makanin almuballat wuri da za a sama za mu ce fabe a yanzu da za a sama ta adam ba mu aka muna da maksan fabe da yanzu can saman shekarar dubu zana shi an da karance tarihin wani waya musulmi waya an jima muna da maksan daga baya a ce an sa fabe a wuri wuri ne wanda aka sami fabe kenan aka sa kamar sun aka gyara aka sami dutu haka to wuri ne ma'aruf tsakanin masallaci da kasuwa kenan dai wuri ne sananne a kenan nan ya sauka maka menene umar bin khattab ya daga murya kwarai wajen karatu shi magana ana jin murin shi a wannan wurin shi ne kuma abin da ke so ya kawo a wannan wurin ya ce sai wa haddasa ne kenan ce a gidan abu jam gidan abu jam shi ne albalatkin wuri ne sananne tsakanin kasuwa da masallaci yace haddathani an malik an nafi anna abdullahi ibn umar kana idza fatahu shay'un min as-salah أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر وأن رواية عبد الله بن عمر كمان لا في كتوى عبد الله بن عمر كان حال ينديكي كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام in ya zo sallah ya zo a masabuki wani abu ya huce shi a cikin sallar tare da liman kuma wurin akwai bayyanawa kuma ya zo irin wannan sallah ta huce ya zama masabuki annahu shi ibn umar idza sallama al-imam idan limamin da yake bi ya sallama kama abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar sai ya tashi wajen ciko abin da mai saura faƙara'a da nafsihi fi ma ya kadi wajaha yana karatu a ran shi a cikin ramuwa da yake kuma yana bayyanawa me ma'anar wannan magana iya karatu a boye kuma yana bayyanawa ma'anar magana cewa wurin bayyanawa kenan wajen ciko sallah wurin bayyanawa ya bayyana wurin asircewa ya asirce a cikin misali ya samu raka'a daya ta asuba zai kawo fatiha da sura a bayan wajen ramuwa haka misali ya samu sallata azhar ko al'asar ko asar ta asar ta jima yake inda ya samu daga biyu misali an ce magariba ya samu raka'a daya a lokaci guda zai bayyana raka'a guda kamar da muka bayani baya zai kawo fatiha da sura kenan yayi ya bayyana a raka ta biyu a kan maganar fatin mugu kamar da ban zarkan ka ta abin ya ɗauka haka ne ya kan fatiya don ya cikin mazhabata umar da abdullahi umar mun karanta a baya a mazhabarsu su fatin mu ne cikowa ce abinda ka samu kullum a sallah za ka yi fatin mu za ka ciko ne za ka complete ne cikowa za ka yi an kasa wannan yan waya ya sauki wajen gane abin ko mutum ba wani malami bane ba in ka san cewa kurin mas'ala ramo sallah fa atimu complete ne ake cikowa ake kenan abin ya masauki duk sallar da ka samu abin ne mai sauki ka samu magariba raka daya me yake a raka ta biyu ka sani fatiha da sura bai na ko me yake a raka ta karshe fatiha ka da azanci abin ne mai sauki ka samu kun ka ciko kenan ya sauki gurin idan ka samu isha raka raka ɗaya misali na yake raka ta biyu fatiha da sura ami a bayyane na yake raka biyu ta ƙarshen fatiha kaɗai duk abin haka za ka zamanto kullum in ciko wace za ka abin bai maka wahala kullum cewa fa'atin muka ciko ya yi sauƙi wajen gane abin in no ka samu da neman kurin ka samu raka ta ka tawar koci kula abin da ka samu da neman za ka kaddara shi ne sallar ka ta warko ɗaya ka samu ka ɗaya ta warko biyu ka samu biyu na warko ba ruwanka na ƙarshen imam ke ne kai a wajen ka na warko ne a wajen neman ne ke na ƙarshe kai za ka aiki da kanka to kenan akan wannan ikinan ibn umar wurin bayyanawa iya bayyanawa wurin asircewa ina asircewa misali ya samu garba raka daya zai ka fatiha da sura a bayyane kuma ya kawo asirce haka abin zai zo isha ya samu misali raka daya zai ka fatiha da sura a bayyane ya ka raka biyu asirce kinan da wurin bayyana iya bayyanawa ina asirce wa haddathani kuma duka wannan ruwawi kuma ce ku tana mun kullum duka wannan sun inganta duka hadisan sai ya inganta sai wa haddathani an malik عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفته عليه ونحن نصلي nan iya maganar ya suka maka maganar mas'alar budewa mutum iya sallah yace yazid bin ruman yace kuntu usalli ila nafi bin jubair bin mut'im ina sallah a gehen nafi bin jubair bin mut'im kenan suna sallah tare fa yadrumizuni to nan idan muka dauka iya daukan haka ya dan dungu kamar misali iya ka tun tsaya mishi ke dan dungure shi ko ku ce a kullum ana yi mai ishara in ya tsaya kenan mai ishara iya bukatar budi fa fatahu alai sai in mai budi kenan inda karatu ya tsaya ga imam kenan ana mai budi ya ci gaba ya ce na haka kuma ce muna sallah wana musulmi muna sallah tare wata rana sallah sallam iya karatu karatu ya tsaya iya buga ya buga abin gida ba manzan da ranar kai sallah sallam ba na kan kasa bane ba aka tsare sallah aka huce sai bayan sallah sai manzan ka ce a sallah ma'ana ubai ubai ya sallah tare da mu da ya san ubai annabi ya mai shaida wajen abin wajen wajen sanin qur'ani ubai ya tsarce kwarai ya ce ubai me hada kaman kaman gudu me hana ka da tsaya ka bude mini kenan annabi ya faɗaɗar da shi ana bude yar wannan tsaya ila malamai na sa tsarin budi abu ne a cikin tsari haka ba kurin da ya ko ka tsallake kurin kurin ka kai ka cira kurin dama kana jiran shi abin da ake cewa liman inda ake mai budi inda ya yi kira ya yi kuskure ya wuce nuri ya wuce ya komo ya yi je ya komo kenan an kurin ta tauri ne a nan sai mai budi sai wuce koko ya zo ya tsaya gam ta ƙi gaba ta ƙi matura kina an aje an zama alama kun jima ya tsaya ne aka so yau lokaci da sai ɗan tauri amma in ya tsaya zai komo sai huce ana sa magana zai zai abin zai zo amma ya koma baya zo sai huce amma an gane alama kurin ya tsaya cak ta ya tauri kenan ko kuwa ya yi wani kuskure ya huce ya ci gaba ana iya koma a tada a tada mace abin da huce amma haka kawai daga ya gurin ka taba wannan ce ya saba ladabi na budi don ya gama ya bi mata tsora aya mai mata aya lokaci ba lahi ba ne ba nan dai magana ce kenan an tabbatar da yin budi sallah wannan ruwaya hadisi ya inganta kan haka insha sai alqira'atu fi subh maganar karatu na ayi magana kuma a jumlace yadda ake karatu a cikin sallah a bayyana wurin bayyanawa wurin asircewa asirce dai haka da magana budi a cikin sallah ba ta fice in ya tauri nan kuma me ake karantawa a asuba حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما in ji urdu bin zubair yake cewa abubakar siddiq ya sallar asuba a wannan sallah ta asuba ya karanta bakara a cikin raka'a biyu gaba daya da an sha karatu kawai talaka da wajen zibi da nan zungur raka biyu zungur ya raba raka surar bakara a raka biyu an ce nan akwai wani abu wanda ya shahara ko yake rubuce a fikin imam malik ko malikiya na karanta ko kin karanta raba sura a raka'a kowace sura lazim a bata haƙƙinta wannan ko da ya shahara a can gaskiya magana ya tabbata a sunna yin haka babu lazimcin karanta sura gaba daya kuma wannan ma dai hujja ce wanda kuma shi imam littafin imam malik a cikin motsakin ce littafin hadisin da ya fara kawo ma kan shi kan masala kenan akwai hudun nasi tabbatacce wanda tabbatar da ana haka kin ana raba sura ba dole bane an karanta su da kuma su kwarewa na gaddama sallama hankali ma cewa ka karanta suna da lahi ne dan akwai magana cikin fikin malikiya suna kawo lahi bisa ba lahi bane ba ana iya karanta ayoyi a karanta sura ko raba ko a raba sura ba lahi bane ba ya tabbata sunna illa ta abin da ya shahara ne kan maza ba ya su ce ba yi da zuka hujja gaban ka ne kuma hadisi ya inganta kan haka wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول سلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة فقلت والله إذا لقد كان يقوم حين الفجر قال أجل لما وتجد ما كان مكة فأنت أبو بكر الصديق من جدي أبو بكر الصديق اللي جاتا haka umar bin umar bin khattab shi abdullahi bin rabi'a ya ce mun yi sallah bayan umar bin khattab kuma nan sallah ce ta asuba fa qara'a fiha bi surati yusuf suratul hajj a raka'a ta farko daga da suratul yusuf wa daya raka'a ta daga suratul hajj ko ce raka'a guda zungun suratul kaf raka'a guda suratul hajj gaba daya kuma sallah ta asuba ce kuma wannan wani kaka ce wani mummunan gida ta gaga wa a ce ƙira'atan batiya karatu ne haka aya aya eh warkin on tartila aya aya ke a haka aka yadda wannan surorin guda shi urwa ikitin baban shi wallahi idan laƙada kada kuma hintar bajan amma wannan sallai iya ta daga ta keto kyara ko ta keto albajan kyara ta ko ya har tana da keta alfajir kiran bejin kiri tana ketawa ya fara wani ba shi ba da wuya rana da hudu an ba fara da keta alfajir rana da hudu wannan sura guda biyu kuma karatu ba wannan karatu da gebe ba karatu murattala yana murattala haka ta haba iya da iya da wahala ya ce mishi ajal nan kalmar an ci ajal da na'am kusan ɗaya ne amma ci ajal in ta yi ba'ana wajen gaskanta abu wajen na'am wajen istifhamu ne makasa na abu duka zai haka aka gidan wani kace na'am amma yaso ce ba wani ya bugi wani kace ajal ajal ta yi la'am ma'ana ana kata wajen gaskanta abu eh wajen gaskanta abu abin da dole kenan haka ne ka confirma abu haka kina wani abin tabbas haka tawakkal ya ka da sura guda biyu a a wannan sallah ta asuba nan to yace haddathani an malik yace wannan ruwa ta ji mata hadisin sahihi inganta wa haddathani an malik an yahya bin sa'id wa rabi'ah bin abi abi rahman an al-qasim bin muhammad an al-qurafisah bin umayr al-hanafi qala ma akhadtu surat yusuf illa min qira'at usman bin affan iyyaha fi subh min kathrati ma kana yuraddiduha lana duk wannan a kamaka ne wai maganar magabata kan wannan mas'ala yanzu ma nan mun ji abubakar mun ji umar yanzu ga usman shi jin neman umar hujja a cikin ajiyar sama a kudu ga tushe to ga shi ma umar usman bin affan qasim bin muhammad jika muku siddiq ne yace farafisa bin umar al-hanaf yake cewa shi yake cewa ma a khatwatu yusuf ne bin kiyaye ma mana ban haddace surutu yusuf ba a wajen wani إلا من قراءة عثمان بن عفان سيدك قراءة عثمان بن عفان إياها يندريك كران تتفسير شكرا العصبة من قصد من قصد ما ما كان يرددوها لنا دين يندريك يوم ما متاتا حالا أنا ما نقولها كذا إياها يوم كران تتفسير عصبة عثمان بن عفان سورة يوسف كذا ما نقول سي يوم كران تتفسير wannan shine imamu zarkani ke cewa cikin magana ka magana malamai ka zaka ce gaskiya a yanzu abun gaskiya zai wahala to ba yanzu ba an jima don magana tun so ba ta gaskiya wannan magana ta abubakar da umar da usman e ta wakana an yi amma in ma sabo ne na sahabbai na tsawaita sallah ko ko na abu da rasi ne wanda amma wannan magana yau da kullum za ta yi za ta zama suke ko zama suke magana a can suke a zamanin su suka ce wannan iya da wahala wannan abu ya dore ga mamu eh dai da shawarar su in kai dai wani bai dawo ba wani ayyar suna suna magana hawa shekara ɗaruwa ɗaruwa zai magana a zamanin su ta gani abu bai yi wa kuna a ci aishar gobe to kuma za mu ɗauki hakan cewa lalle abu ne ba ne yau da kullum ba mun gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata ga mu'az bin jabal da ya karanta bakara ko bakara ce karanta wanda wannan yaron ya jaje ya fita daga sallah ana sallah ya cire ya je ya tashi ta hiye shi ko na ji aka cewa aka ba annabi labari cewa annabi mu'az ya hau ya ce wannan yaron munafiki ne yau sai ana sallah ka cire sallah kamar sallah ka ta yakka munafiki ne gol ko yaro aka je aka aka yaro labari umar mu'az ya ce kai munafiki ne tuni munafiki da sai suka kotse a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi labari kiyaye ne wa kana shi yaro annabi ba ya ce munafiki ne to kai mu'az me ya kai ga wannan yaro yin hutubar sallah shi yaro ya ce kai aka tambaya yaro ya ce ya so la mu'az iya zuwa zama a wajenka ya je ya mana sallah kuma tsauta mana sallah ta ruwa ta kan damna bakara annabi ce mu'az kan so ka zama to fatana kan so ka zama to miftina mutane mu'az annabi zai wa mu'az wada maza kakan kada karanta suratul a'lama da suratul shams da wanne ya kai da suratul du'a ka annabi ya jira da surori masu masu bisa tsawo karanta irin suratul layl irin wa shamsi irin suratul du'a ya kai kada karanta wani surorin mu suratul a'la kaga nan annabi ka kai yayi yawa masu kaga nan abu ne wanda bai dole ko ai kullum wata ran akan yi haka don kada manzo Allah ya karanta a Arab a Magharba ko amma wannan karantarwa ce jawaz alif amma abin zama kullun zai wahala gaskiya sai kuma dai ya karanta da mu cewa da gurin suna kwarai tsawaita sanar asuba yace wa haddathani ita wannan ruwaya hadisi na Hasan ya tabbata hadisi na Hasan wa haddathani an Malik an Nafi أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في السبع في السفر بالعشر سور في عشر سور السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة نعم أبن عبد الله بن عمر يكسن شيء يقرأ في السبع في السفر أبلاغر يا كرنت أصبع يا كرنت سوروري قوما نسوروري هرقنا مفصل كنت هرقا مفصل كينا هجر أنا هجرات أتقوقف زوا سورة ال... سورة النازعات كو سورة النازعات تو أنا نن ذاك أوكا تيوا هرقا الكلمة سورة قوم زي كرنتا ها ها wannan a cikin surori goma na farkon na nan fasal fi kulli raka'atin bi ummul qur'an wa sura ba sura goma da karanta ba iya karanta ka a cikin sura goma na rako na mufassal iya karanta ko ta raka'a karanta fatiha da sura a cikin na mufassal magana ke ita ma da ruwa ta jikin sanyi yanzu ne kenan mun ji abin da karatu yake a sallar asuba na magana tsawaita karatu shi a sallar asuba shi ne gwanon tsawaita karatu a sallar asuba ya tabbata yanzu sai sabon babi ya ce ma ja a fi umar ƙura'an menene ya zo a kan maganar umar ƙura'an umar ƙura'an an san da cewa dai fatiha ce wannan mamar ya bude da haka danganin akwai cikin magabata masu inkarin samata umar ƙura'an labayan nasin hadisi karan kowa akwai abin da mutum bai gani ba sai in karan abu wannan ya tabbata umul qur'an haka a sunna kenan fatiha da ita ce asalin alqur'ani da abin da ta kunshi da abin da mana za mu ga abin da cikin insha Allah yace haddathani yahya an malik an al-ala bin abdurrahman bin yaqub anna aba sa'id mawla amir bin quraiz akhbarahu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فلما فرغ من صلاته لحقه فودع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يقدم المسجد هو يريد أن يخرج من باب المسجد فقال إني لأرجو ألا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها فقال أبي فجعلت أبتي أبتي في المشي رجاء ذلك ثم قلت يا رسول الله السورة التي وعدتني قال كيف تقرأ إذا فتحت الصلاة قال فقرأت الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته abin da yake ruwayar ya kace abu sa'id maula amir bin kurez yake ba allah bin abdurrahman bin yaqubu labari ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam na da ubay bin ka'ab husalli ya kira ubay bin ka'ab ya cikin halin sallah falamma faraga min salati kenan ubayi a nan asalin magana ubayi bai amsa ba wannan kira bai amsa ba kira sai da ya kare sallah sai ya isko a nasu sallah ana mazana ke cewa ya ubayi me ya hana ka amsa ka amsa kira da na maka isar su ina sallah ne ya rasu da ya ce baka ji ba Allah subhanahu wa ana cewa istajibu lillahi wa rasul sadaqan ma yuhikum annabi kai mana aya kenan lazim ya amsa kira kenan bai kamata bai amsa kira nan kenan mu'az an ce yayi kai shi yana ubay kwarai ya ce ya rasulullah la'ud ya rasulullah la'ud zan ƙara ba zan ƙara ba ana ba zan ƙara ba kin amsa ba ce la'ud da zan ƙara kuma ba ruwa ta tabbatar da haka to shine yanzu nan ya dan abun magana kurin shi ne na zan salama ya ɗora hannun jikin hannun ubai don ya kwanta mai da hankali kai tare hankalin shi layi ne shi ne ce ya ɗora hannun shi ya dawo alayadi ya ɗora hannun annabi ya ɗora kan hannun mu'az hannun ubai nan ya yi wannan abin wa huwa yi an yanzu iya neman huta daga masallaci kamar yadda huta daga masallaci ya riƙe hannun shi faƙal sai manzo Allah ce ma ubai inni la arju alla takhruj min almasjid hatta ta'lama suratan ma anzala Allah fi at-taurati wala fi al-injil wala fi al-qur'an misalaha yace ubai ina fatar ina maka fatar kayan ka fita daga wannan masallaci kaka bar wannan masallaci eh ka san da wata sura wannan sura Allah bai sabkar ba da wani abu a taura ko a injil ko ma a qur'anin babu sura kamar ta ko a qur'ani ko a taura ko a injil babu sura kamar wannan sura ina fata ka san wannan sura mu'az na manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa ubai wannan magana lokacin da iya neman huta daga masallaci qala ubay bin ka'ab yace wannan abin da nabi ga mu bi ga mu ko bi ma magana ba yace faj'altu ubti fil mashay رجاء ذلك هي نكي جن تهيل كعوتا نكي جن تهيل يشي رجاء ذلك دم كمن الإنسان ونن سورة كعوتا كما تهوتي هي نن جن أوا يقدي زعوتا ثم قلت هيرتي يا رسول الله يا من زع الله السورة التي وعدتني السورة كما تقولي من كنا تلك من سورة كما تقولي مني إنها تكي سورة كما تقولي رسول الله إنها تكي وتكريوة سورة تي ya saka ne ya san wata sura ce mai wannan matsayi wanda a taura ko injili ko ƙwarar bawa kamata sai yake ce mishi ƙar annabi ya ce mishi kai fata ƙarau ita ta ta sala in za ka wa sala mai kake karantawa ƙali ce faƙaratu alhamdulillah rabin alim na kasar alhamdulillah rabin karantawa ya ce wannan ita nake karantawa ce sai na karanta alhamdulillah rabbil alamin hatta ataitu ala akhirha sai da na ta karshen alhamdulillah garin da bada madali sai na kawo karshen ta sai a lokacin nan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce mishi hiya hadhihi sura ita ce dai surar da nake gaya maka duk su karantar da kai wadda a taura ko injil ko qur'ani babu kamar ta ita ce wannan sura ita ce aka saba misali wal qur'an azim da aka bani ita ce da annabi malam ya zaka ce eh kaza ka wannan da ka ce Allah ta zaka saba saba saba mun misali ko wal qur'an azim wannan ayata ba ce ayata ta qur'ani Allah ya ce wal ayata naka saba mun misali wal qur'an azim mun baka saba mun misali da qur'ani mai girma an ja saba saba misali danganin sura mai aya bakwai ce saba mun misali mun baka da aka naka saba mun misali mun baka wani mun sunan ko fatiha ne saba mun misali ko aka kuma ka suna wal qur'an azim dan qur'ani a jumlace ta dauki abin da yake tsaye da shi ita ake ba suna saba mun misali qur'an azim ko mun qur'ani take ce wace fata take ta take ce ne imma fata ta kitab imma amul qur'an masaba al masani ko qur'an azim duk sunan fatiha ne daga cikin sunayenta kenan ita ce nake ba su baka labari wannan to nan an ci an ci almakani dan ita ce surar ake yawan koko mata amma ta zama lazim a kowace raka sai an karanta ta shi almakani abin da ake yawan kokomawa daga cikin tafsirin ma'anar almasani to wannan in ta magana ga cikin sirrin sirrin ruwa ta tabbata wani wata ranar sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa suna ta iya wani ya kame ziyarar jibril suna ta jibril wanda ke cewa sai na ji wani ƙara a sama ƙaƙar ƙara ƙirar a sama ya ce jibir ya kan sama wanda ka jibir ya kame ziyara da ya kame ziyara haka nan kuran su tattauna ya ce jibir ya kan sama sai ce yawa manzan Allah wannan hada babun fitih min sama lam yufta qattan illa al Ya ce wannan wata kofa ce kenan ƙarin aka ji da mu wata kofa ce aka bude a sama wannan kowa ba ta bayo ba ta gudu ba ta gudu ba kowa ce sabul gudu in bayo ba ta gudu kowa ba idan kowa ce sabul gudu a sama ana nan kuma ya cayi haga malakun kuma ga wani mala'ika na shi ma ya sabko daga cikin ta wani mala'ika bai taɓa sabka duniya in bayo ba sai ga shi ya zo sama tsakaninsu mala'ika ta tsakanin mazalar jibril sarar ne shi mana malaka jibril wani zai sauce ma shi ya ya kama zubar ziyara aka aiko da wani malaka na musamman ya zo ya tsaya a saman su ya sallama malaka jibril ya amsa sallama ya ce allah ya kodin baka bushara da wani abu da aka baka ba a ba wani annabi kashin kai ba ana ya ta ambato sutar fatiha da amanar rasul amana rasul na abiya ka aka aka ambata a wannan wurin kenan fatiha tana daga cikin surori masu girma sai tun da za mu tambaya wata sura ce mafi girman daraja a qur'ani ai ta suratul fatiha ta kitab mafi girman daraja kuma aya mafi girman daraja ayatul kursi na kuma yawa ce bakara kuma hi fadala ta romo suratul ikhlas to yanzu mun ji dake na matsayin fatihatul kitab ita ce sababul masani ita ce qur'anul azim wato da aka bani kuma da mun dai ita ma dai wannan ruwaya cewa hadisi ya inganta kan haka da ambata wa haddathani an malik an abi nu'aym wa ibn kaysan annahu sami'a jabir bin abdullah yaqul man salla raka'atan لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يسل إلا وراء الإمام نعم وهب بن كيسان كتير جابر بن عبد الله إيا تشيوا من صلى ركعة دون صلاة ركعة ديا بسلا قبل ما ركعة ديا كيتا لم يقرأ فيها بأم القرآن وأن أتكنت بكنت أم فاتحة بكنت أم القرآن بكنت فاتحة بأتكنتها to wani mutumin fadar misali bi sallah ba kinan babu sallah ga wanda ya karanta raka'a daya babu fatiha babu wannan sallah amma ce illa wa ra'a limam sai in a bayan liman kinan in a bayan liman ne mi akwai sallah wannan shine magana kan haka yanzu zai shiga masa'alar da ya kare wannan hadisi yanzu ya maka dai shi jabir ya magana kenan a bayan liman akwai wata magana daban an ba liman yanzu sai ma babe matsayin alƙira'atu khalfal imam fi ma la yajharu fi bil qira'a nan kuma zai dasa maka da maganar karatu a bayan liman cikin inda liman bai bayyana da karatu kina wurin asircewa kiyan ba wurin bayyana ba kan haka ya bude da ruwa cewa haddasa na ya haya amma da da wannan ruwa da mata inganta ne hadisin sahihi wanda ya gabata haddasa ni ya haya amma ne an al'ala bin abdurrahman bin yaqub annahu sami'a aba sa'id mawla hisham bin zuhra yaqul سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام غير تام قال قلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمزني فغمز ذراعي ثم قال اقرأ بها في نفسك يا فارسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كان تعبد من بعد دم دوام حديثي abin da yake ruwayar abu sa'ib maula shambin zura ya ce na ji abu huraira iya cewa sami'utu rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa man salla salatan duk wanda ya wata salla daga cikin salloli lam yaqra fiha bi ummul qur'an a wannan salla bai karanta ba ummul qur'an fatiha kenan fa hiya khidaj wannan salla ragagga ce na kisa ce sama khidaj kamar ta sa bari kana halittar bata cika ba kamar bari bari ce bari ne salla ce ragagga ragagga ce ragagga ce ba cikakkiya ba kawai wannan abu rera haka ya hudu wacce manzan allah zalama haka ya hudu to jin haka shi abu sami sai yake ta yaba rera to ai wannan magana in ne a yana a kun hura'ima wani lokaci ina bayan liman yaya kenan matsayina ne da nake bayan liman wajen karanta fatiha sai ya ce abura ya ce faga maza da ra'ayi sai dunguri ya bige damtse na ya bige na damtse kamar damtsen shi ya bige shi ana sun maƙal sai ce mishi ikara biya fi nafsi ya farisi ya farisi a tsarin shi kenan ya farisi ka karanta da aranka ma ka karanta ta kenan aranka kenan boye aranka me yasa abu race ga mai karanta ta ya shiga mishi ga fa'idar fatiha ya ce na ji manzana sallasallaman iya cewa in ji abu huraira ya ƙul abu huraira manzana sallaman iya cewa alallahu tabaraka wa ta'ala a samtu salata baini wa baina abdi bi nisfai fatarwa nisfai fa nisfu hali wa nisfu hali abdi wa li abdi masu abdi nan mantara ke ban labari cewa Allah mai girma da buwaya ya ce shi Allah tabaraka Allah tabaraka ta'ala in hadisi ku suke nan manzo Allah ya ce ban labari daga Allah ya ce Allah ya ce kaza kai tsaye Allah mai girma da buwaya ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi bin sifain na raba sallah na ana ne mana fatiha tsakanin ni da bawa na na raba fatiha gida biyu fanisifu hali wa nisifu hali abdi rabin tanawa rabi na bawa na ne kuma wali abdi masu albawa na abin da ya roƙa a cikin nan na bashi bayan haka ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu yake gaya musu kamar yadda abin yake ya ce iƙara'u yi karatu ku karanta fatiha ya ce saboda ya ce ya ƙulu al'abu alhamdulillahi rabbil alamin kana hudun haka mazana ce shi kuma ya ƙulu lawa tabaraka wa ta'ala hamidani abdi lokacin da ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah mai girma da buwaya kamar kana magana kamar kamar abin da kake tattauna ka da Allah kamar kana ganawa ne da Allah kana tattaunawa da Allah kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin shi kuma Allah mai girma da buwaya iya cewa hamidani abdi bawa na ya gode ni wa yaqulu abdu arrahmanur rahim kana ta arrahmanur rahim shi kuma ya ƙulu la asina alayi abdi shi kuma bawa na ya ce bawa na ya yabe ni arrahmanur rahim ka kana faɗin haka a wurin shi kuma Allah zai ce asina alayi abdi bawa na ya yabe ni wa ya ƙulu la'abdi maliki yau mintin ko maliki yau mintin in ka ce maliki yau kuma dukkan abin kira ne an ka ce maliki yau mintin a nan ya ƙulu Allah a nan zai ce majjada ne abdi bawa na ya girmama ni haka nan kana magana Allah na baka amsa iya baka magana kana ce alhamdulillah rabbil alamin laji hamida ne abdi arrahmanir rahim athana alayya abdi maliki yawmiddin majjada ne abdi kana hori Allah ya hori yace kaman kai kira kuna tattauna kai da Allah kai tsaye ya ko yace ya qul abd iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kana cewa iyaka da Allah ta'in shi kuma yace fa hadil aya baini wa bain abdi wannan aya ta iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wannan tsakani na da bawana ne nan me kalli abdi ne shi bawa ya kadaita Allah da ibada kuma lokaci guda ya kadaita neman taimakon shi a wajen Allah wa iyaka nasta'in Allah kai kadai nake neman taimakon ka wannan abu ne na tsakanin bawa da ubangiji kuma wani zai ce kuma bawa na abin da ya roƙa an bar shi ya ƙudu abu bawa iya cewa ihdinan siratan mustaqim siratan ladina amta alaihim ghairul maghdubi alaihim wa nadallin fa haula al abd wannan kalamomi kana cewa Allah ka shiryar da ni ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da ni hanya mai tsaka ya ƙara tafsirin ayar hanyar suwa siratar da dina hamta alaihi hanyar wanda ka yi ni'ima gare su annaba dan annaba ke annaba shi hanyar mutanen ƙware wanda ka yi ni'ima gare su ya ce amma a gairar magadubi alaihi ba wanda ka yi kushi da su ba haka wala dalilin ba batattu ba kayan ba an ce ba yahudawa ba ba nasaru ba ko duk wani da batacce ko ma'ana wanda yake ran Allah shi da shi bada su kidan hanyar mutanen kwarai kake nema Allah ya shirye da kai anna Allah ta ce wannan abu ne na bawana abinda bawana ya tambaya na bashi na shiriyar akan hanyar mutanen kwarai yan wannan shine a jumlace abinda yake cikin fatihatul kitab in wannan yana karantar da mu lokacin da mutum ke karanta fatiya da samu nutsuwa ya san kamar ya sa a ran shi iya magana ne kai tsaye tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kana tattaunawa ne dan kana magana Allah na maka alhamdulillah rabbil alamin Allah ya zai magana bawa na ya yabe ni arrahmanir rahim bawa na ya gode min alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim bawa na ya yabe ni maliki yawmiddin bawa na ya girma ne iyyaka na'budu wa nasta'in ba wannan tsakanin da bawa bawa na abin da ya roka na bashi zuwa da ka shaidda zuwa hanya hanya mai kakka hanya wanda kai nima gare su Allah ta bawa na abin da ya roka na wannan shi zai kenan an bashi nan shine kenan raba fatiha tsakanin bawa da ubangiji wannan shine kenan matsayin fatiha kenan dalilin haka ne matsayin wannan romo ne abu hurara ke ce ma wannan abu sa'id ka karanta ko da a ranka yanzu wannan dai ruwa hadisi ya inganta hata imam muslim ya kawo ruwa ko ruwa cikin sai mutum bane na mutata imam malik imam muslim ya kawo ruwa sai wa haddathani an malik an hisham bin urwa an abi bin urwa أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة نعم وانا تابي شيخ عروة بن زبير إيا كراتو خلف الإمام إيا كراتو شاب الأولى كتاب بابنش annahu baban urwa baban nan hisham bin urwa ne hisham kira shi urwa ibn zubair ya ce mai manta bi malamai a wancan zamani shi kana karwa khalifin imam iya karatu a bayan liman fi ma la yajharu fi imam bil qira'a inda liman bai bayyana qira'a kenan anan yake yin karatu kenan inda yake bayyanawa kenan baya yi hadisi na biyu wanda ya inganta hadisi sahihi hadisi na biyu bayan urwa yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id wa an rabi'ah bin abi abdurrahman anna al-qasim bin muhammad كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة قاسم جيك أبو بكر صديق أم محمد بن أبو بكر صديق شيما قاسم بن محمد ينا كراتو خلف الإمام أبايا الإمام أما عينا فيما لا يجهر في الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة عند الإمام بايا بينت قراءة كينا عند يكي بينا بايا hadisi na biyu ke imam malik so kawo he na uku duk wannan madogara ce da magabata kan mas'ala yace wa haddathani an malik an yazid ibn ruman anna nafi ibn jubair ibn mut'im kana yaqra'u khalf al-imam fima la yajharu fi al-imam fima la yajharu fi al-qira'ah shi ma kenan nafi bin jabir mutum shi ma cikin malamin tabi'ai ne shi ma iya karatu a bayan liman amma fi ma la yajharu fi bil qira'a inda liman bai bayyana da qira'a bayan haka tsada malik wa zalik wannan abin da ya shara baya ya kawo la hadisai guda uku na urut bin zubair na qasim bin muhammad na nafi bin jubair wannan ukun duka ruwa ta tabbata gare su suna karatu a bayan liman inda liman baya bayyanawa ke inda yake bayyanawa ba sai da ya kawo wannan asarki nau'in na magabata guda uku yacca zalika yin hakan kenan yin karatu a bayan liman inda yake asircewa da barin karatu inda yake bayyanawa ya ci shi ne ta ahabu ma sami'utu fi laifi zalika wannan duk abin da na ji na labaru yin hakan shi ya yi duk abin da na ji na wannan matsala na hisan hakan kenan bayyanawa yin karatu inda ake asircewa da rashin yi inda liman ke bayyanawa yin haka ya ce shi ne a hab masu mutu ilaifi zalika na hisan wannan cikin duk abin kenan ma malik shi ma ya zaɓa da wannan ra'ayin na yin karatu inda liman ke asircewa da rashin yi inda yake bayyanawa don masala ce kadima saɓaninta da jimawa malamai magana karatu a bayan liman inda yake karantawa makaranta na wani masala ta gaba yi magana magana sai mai bayani gaba da insha Allah kan masala karatu bayan liman ita ce da ta tarma maka zama da wannan ruwaya duka da yana son hukun gaba da duka sun inganta wannan hukun da imam malik ya dogara kansu ko ne sai yi ne sai yanzu masalar tarkul qira'ati khalfa al-imam fi ma ya shaharu fi nan magana barin karatu a bayan liman na yadda ba a hili karara barin karatu kenan ba a karatu a bayan liman inda liman ke bayyanawa ba an liman mai hujja kan ya hara cewa haddathani yahya an malik annafi anna abdullahi bin umar kana idza su'il هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ قال وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر في الإمام بالقراءة ويترك القراءة فيما يجهر في الإمام بالقراءة wannan hadisin farko kamar da ya zo daga nafi cewa abdullahi bin umar kana idza su'in aka mai tambaya hal yaqra'u ahadun khalfa al-imam haka ma abdullahi bin umar tambaya shin mutum wani mutum zai iya karatu a bayan liman haka haka abdullahi haka ma tambaye shin mutum zai iya karatu a bayan liman haka ma abdullahi bin umar tambayar qal sai ba da amsa da cewa idza salla ahadukum khalfa al-imam idan ɗayan ku ya salla a bayan liman in ji wa abdullahi bin umar ya ce fahasubu ƙira'atul imam karatun liman ya ishe shi in kana bayan liman wai da salla wahadahu idan mutum ya salla shi ɗaya fali ƙara ya karatun shi in kai ɗaya ne wani kakan da kominka amma bayan liman karatun liman ya ishe ka wa kana abdullahi bin umar kuma halin shi abdullahi bin umar لا يقرأ خلف الإمام بيكرة سمع باي الإمام قال يحيى يتي ناجم سمعت مالك ناجم مالك يتيوا الأمر عندنا موما أكان أبن دمجي كيش نجي إمام مالك فقي مالك هنا يتي أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر في الإمام متنزي كراتو أبايا الإمام عند الإمام بايا بينا تكرتو a nan ne za ka yi karatu amma wa ya turku ƙira'a tafi mata rufi liman bilƙira'a amma za ka bar karatu a inda liman ke bayyanawa inda bai bayyanawa a nan za ka yi inda yake bayyanawa ba ka yi ba karatu haka imam malik ya ce haka abin yake nima a wajena kenan haka yake mutanen madina su ma akan haka suke وحدثني عن مالك بدون رواية حديث يا إن أنت كهنك وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي منكم أحد عنفة فقال فقال رجل نعم يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول ما لي أنازع ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كايجي abin da yawa kana a wannan ruwaya Abu Hurairah ke bada labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insarafa min salatin jahara fiya bil qira'a manzon sallallahu alaihi wasallam ya kare ya huta daga wata sallah wannan sallah manzon Allah ya bayyana karatu a cikin ta ya huta daga sallah fa qala yake ce masahabai hal qara'a ma iya minkum ahadun anifa shin dazu ya ishara kenan a cikin sallah shin akwai wanda ya karatu tare da ni ina yi iyayi sai faƙala rajulun na'am ya rasulallah sai mutum ya ce eh ni ne mana na yi ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce ma inni aqulu ma li unazil qur'an ina hodi me yasa da ko da ko jaya ina hodi kun hodi a cikin qur'ani nan kina ya inkarin yin karatu da yayi a bayan Abu Hurairah yake cewa fantahan nasu an da qira'ati ma'a rasul sallallahu fi majhar fi zalama sai mutane daga shi suka fasa karatu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ke bayyana karatu kina sabu dalik mun rasul sallallahu tun da sai manzon ya magana tun daga nan tun da sai manzon Allah ya wannan magana daga shi suka fasa karatu a bayan shi suwa mutane a bayan shi sahabbai yawan wanda shi ne masa'alar rigimar karatu a bayan liman inda yake karantawa imam malik ya dogara da waɗannan kodato da irin wannan ruwayoyi kan cewa ba a karatu a bayan liman inda yake bayanawa su masu ganin ana bayanawa kahin wannan kamar albani da mawallawa cikin mutane su bisalat ya kawo mata duka bin ya kawo asali a nan salar ya yi wasallah wata rana sai wani ya yi karatu a bayan shi ya ce kada ku yi karatu a bayana sai yan fata ta kitabu ce ya fatiya ce domin babu sallah ga wani bashar fatiha wannan shi ne madogara ta masu cewa dole a yi karatun fatiha a bayan liman da maza Allah ya ce sai yin fatiha ce ce don babu sallah ga wani bashar fatiha to wani abin a ce ya wakana gamin harko karo na biyu ne mun zana balaka cewa wannan abin ya biyo bayan wancan ne daga shi aka fasa karatu san bayan shi wannan gama wannan ruwayoyi sa albanin mulla yayi baban nasakul karatu ba yayi baban sha'i karatu bayan liman inda liman ke bayyanawa kan wannan ruwaya ta baya ke lalle wancan ya wakana to shi mas'alar da aka samu a yanzu wani kaji liman ya karatu ya karatu bayan wannan akwai ruwa da imam malik ya tabbatar da ita haka shi ta bin taymiya ya gantar da ta a ta albani ya gantar da ruwayar cewa in ka ɗauka ma wancan na hurku an ce wanda bai da fatiha bai da sallah to ga ruwa ta tabbata wadda ga wani magabata sun ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman karatun lima ta karatun shi ne kuma magana fatiha kenan akai wannan ruwaya kun ta tabbata wannan hanyoyi da da na ambata muku wasu bangaren suna raunar da ruwaya an san ruwaya ta tabbata ruwaya bayan haka ga nasin qur'ani ya mana kashe da yin da karatu in ana karatu wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u wastu alaka tuna muku ana kanta qur'ani ku shuru ku shura ga nasu nasu sunan cikin sai na imam muslim manzon sanan yake cewa innama ju'ila al-imam li yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza qara fa ansitu ruwa cikin sai muslim an sanya muku liman dan ku yi koyi da shi in yi kabbara ku yi kabbara in yi karatu ku yi shuru in wato akan haka ɗin na ka samu karatu liman na bayyana wannan iya cikin kamar ana jikan bin bazin wallah haka yau sai min su suna kan cewa ya karatu ya kamar tambaya to yaya idan liman iya karatu ya za ka yi suka ce ya karatu inda liman ke shuru bayan fatiha to ko amma bin bazin ce gaskiyar magana dan akwai ruwaya cewa liman annabi iya yin shuru bayan fakatan fatiha to amma ruwaya ba ta inganta ba a ta shi ba matsalar wallahu ya tabbatar da rashin ingancin wannan ruwaya wanda liman zai shiru bayan fatiya kuma karanta ko da tunanin kawai liman zai shiru na ma duk ba shi ana shiru kaɗan ci shiru kyan da wuya a samun da libani a yanzu wanda zai shiru a karanta fatiya to yin shiru kyan bai tabbata ba shi da albanin mawala ke cewa yin wannan shiru bila a ce kacce ya karanta fatiya babu shi a sunna inda ya tabbata annabi ya shiru bayan karatu ta ba da karatu kulliya bayan karatu gaba ɗaya ne an ya ɗan shukuncin shi ma shurukin da yake shuru ne daidai bai da mafi shukuran ji ma masu wuri kenan babu wata dogon karatu da haka nan gama wannan ruwayoyin wa gama wannan ruwayoyi zai baka damar kana da banda wani kaciya wanda yake bin liman karatun shi karatun liman kuma kai ibada ka wanda ke bayyanawa wannan shurare shi Allah ya ce kai na san Qur'ani kuma suna ta kakar magana ana ka tabbura ka shura da shi naka bayi ba amma iyaye kana yi to shi rubba da wannan din amma ya tabbatar da shi ga jama'a ruwaya to ya zai yi ba liman ce ku ne karanta ko da karanta kuma Allah garanta mishi asa magana mai karfi gaskiya ta tabbata ga masu ganin in kana bayan liman kamo innan hujjoji koran karatun liman shine naka kuran wurin bayyanawa ka shurara wurin da bayyanawa kai karatu kuma shi shi magana mai kubuta daga wancan saɓani ana ga lokacin mai zo ƙarshe Allah kai musa tun insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh